أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na fawadul qur'aniyya yau muna hudu ga watan Jumada al-Ula hijira makkah manzon sira sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da takwas ga watan 12 2021 muna cikin suratul nisa'i sati wanda ya wuce mun karanta aya ta 45 46 muna bayyana yan ma'anoni wanda malam ya kawo na aya ta 45 ne lokaci ya yi kenan insha Allah yau a kai za mu tashi karanta 44 zuwa 46
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الدلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم أع... والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا na'am
يا أيها
sati wanda ya wuce mun karanta eh, da hausa mun fassara abinda Allah subhanahu wata'ala yake bayani kira tun daga 44 zuwa 46 inda muka tsaya min allazina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi kiran 46 Allah subhanahu wata'ala yake cewa daga cikin waɗanda suke addinin yahudanci suna caccanza kalmomi daga ma'anarsu shi ne mala ya ce minan lazina hadu ya ce hazihi libayanin jinsi ga ƙauli falcani murisa minan ausar mana kenan wasu daga cikinsu ba dukansu ba ko kuma mu ce jinsi na yahudawa mana ya fara tunan kalma amma wazi'ihi mi ake nihi da shi shi ne mala ya ce ya ta'awwalunan kalam ala ghairi ta'wilihi sai su fassara magana bayan da take nihi ba idan suna ganin abin da za su haɗi ya sha bamban da abin da suke haɗi ma almajiransu ɗalibansu ko kuma abin da za su karanta su fassara na littafin nasu ya sha bamban abin da suke haɗi a zahiri tunda sun kasa imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ko littafin nasu inda za su karanta su fassara za su ga sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda annabawansu suka yi bayanin cewa idan ya zo da shi ne ya kamata su yi imani to sai su fassara karatu daban fassara daban wa yufassirunahu bighairi muradillahi malaka kuma sai su fassara ayar ba yadda Allah ya nufata qasdan minhum wa iftira'an da gangam suke yin haka nan kuma kiran ƙarya ne to haka kuma al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai aikata aiki irin wannan shi ma kenan zai shiga zargin da Allah ya ma Yahudawa shi ma yana ciki kamar da malamai suke cewa al-ibratu bi umumil lafzi duk da cewa ayat tana magana akan Yahudawa to alqur'ani mai mai girma darasi ne a gare mu shine abun koyon mu abun da ya kamata mu karance shi to duk wanda zai karanta wata aya yaga cewa wannan ayar tana magana akan wani aiki nashi wanda yake aikatawa mara kyau ko kuma wata al'ada ta garinsu sai ke so ya ɓoye wa mutane sai sauya ma'anar ya ce ba haka ake nihi ba ga yadda ake nihi to ya shiga cikin wannan zargi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake mai yahudawa zargi na biyu sai Allah ke kawai kullum sami'ina wa asaina maimakin su ce mun ji mun bi za mu yi biyayya za mu yi da'a sai su ce mun ji mun saba suke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasma ghaira musma'in sai su ce ai maka ji mana abin da muke waje ko kuma sai su ce mushi baka ji ba kenan kamar suna so ko su mushi tambaya ko su mushi wata magana mana abu ne suke na izgili ga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ra'ila layya bi alsinatihim wa ta'ana fi din sai su ce wa ra'ina can ba idan mu kuma ta a suratul baqara mun karanta aya aya ta ɗari da hudu ta yi bayani akan cewa yayi wallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wata kalma ce mai ma'ana mai ɗaukan ma'ana biyu ita kalmar ra'ina ko ka ce ɗan jiraye mu kaɗan to akwai wata ma'ana mara kyau to su yahudawa sai su ɗauki waccan ma'ana mara kyau to allah subhanahu wa ta'ala sai ya hana musulmai kakku ce ra'ina abin da ya kamata ku ɗauko kalmar unzurna yana tunda ma'anar su kusan guda ne amma ita unzurna ba ta da wata ma'ana irin waccan wanda yahudawa sai ne domin suka ga addini shine ma'ana wa ta'anan fi din so suke da abin da annabi ya wadi su rusa shi malaki yuhimuna annahum yaquluna ra'ina sam'a bi qawlihim ra'ina sai su rika cewa mutane kamar su ce ma annabi ka saurare mu to shi ko sallallahu alaihi wasallama yana jin dadi a matsayin shi na annabin da Allah ya aiko domin ya fadakar da mutane in wani zai ce ya manzo a faɗi mu wani abu da zan ji ko kuma a saurare ina tambaya kaga kenan annabi zai saurare shi to ashe su ba haka suke yi ba sai Allah ya tona asirinsu wa inna ma yuriduna rarrauna akwai kalmar rauna ita ce suke yi wa qad taqaddama kalam fi hadha ma la wannan da lokacin da muka karanta wannan tafsirin wannan ayar ya yi walladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurra mala yayi bayani akan wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya yi walladina utul kitaba ayar da ta
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو لنعلهم كما لعنا أصحاب سبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا كان يقول لك باكو للتاني سورة يهوداوا da nasarawa Allah sai musu umarni aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da muka sabkar musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da yake tare da ku abinda alkurani yake wadi yana nan a cikin asaura yana nan a cikin injila koyewa ne suke yi min qawli an naqmisa wujuhan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kahin mu shahi wasu huskoki ma'ana ke da Allah ya mai da su wani abu daban ko a kurumtar da su ko a bebetar da su ko kuma a makamtar da su wa naruddaha ala adbariha Allah ya ce za mu mai da ta baya wasu malamai suka ce ko Allah ya musu idanuwa a ƙeya a shani na gaba su rika tahiya ta baya baya auna la'arahum Allah yake ce ko kuma mu zare musu albarka shine la'anta Allah kama la'anna ashabas safti kamar yadda Allah yayi tsinuwa ko kuma la'anta ga wanda suke mabuta ranar sudu daga cikin yahudawa ne wanda Allah ya hana su farauta sai su rika yin wayo kada ku yi farauta ranar sudu sai suka ce to shikenan ranar juma'a sai su haƙa ranar sudu ba sa zawa amma fadar su tana nan tana kamawa sai ranar lahadi su zo su hudda suna ganin za su ba Allah wayo to sai Allah ya la'ance su ya ɗebe musu albarka dole abin da za su ji daɗi sai Allah ya zare albarkar shaci shi ne ma'ana aulan alahum kama la'anna ashabu safti wa kana amrullahi maqula al'amarin Allah wa abin aikatawa ne in Allah ya ce mutum ya zama duk halittar da ya ga dama to mutum zai zama haka inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Allah baya gafara idan aka gama shi da wani wa ya zafiru maduna zalika yana gafarta mu abinda ba shirka ba liman ya sha'u amma ga wanda ya so shi subhanahu wa ta'ala wa man yushrik billah Allah ya ce duk wanda ya hada Allah da wani wajen bauta faqad iftara isman azima lalle wannan mutumin yayi iftira'i shine kirkira wani zunubi isman aziman kuma wanda yake babba zunubi mai girma don babu sabon Allah wanda ya kai shirka da Allah ya isa kasancewa shirka ta zama to ta yi komi girma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce zai iya gafarta ba komi amma shirka ba zai gafarta ba mala ce qulu ta'ala amiran ahlul kitabi bil iman bima nazzala ala abdihi wa rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama min al kitabil azim Allah yake umurta yahudawa da nasarawa su yi imani abin da aka sauko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan littafin mai girma shine alqur'ani allazi fi tasdiq al-akhbar allati bi aydihim min al-bisharat duk wani albishiri wanda Allah subhanahu wataala yayi magana a cikin littafin su akwai shi a rubuce alqur'ani ya zo yayi bayani shine ma'ana min qawli an natmisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha kenan idan musu imani da manzo ba sallallahu alaihi wasallam to fa akwai wata azaba Allah zai musu azaba ta shahe fuskoki sai Abdullah dan Abbas yake cewa an ta'ama wala tabsur wala ta'thar sai Allah ya shahe fuska sai zamanto ga mutum da idanuwa amma baya gani ko ya zamanto gani na hakika ko kuma ya zamanto baya ganin gaskiya kamar da wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ke tafa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur za ga mutum yana gani daram amma ga gaskiya a gaban shi ga abin da ya dace baya yi to Allah subhanahu wataala ya makamtar da shi ta zuci can cikin shi baya ganin komai falaruddaha ala arbariha abdullah da abbas ya ce naj'al wujuhahum min qabl afiyatihim sai mu mai da huskokin su zaman tokeya kamar da muka faɗi fa yamshuna qahqara abdullah da abbas ya ce sai ta rika tahiyya ta baya baya mujahid yake cewa min qabli an natmisa wujuhan abinda ake nihi da shi an siratil haqqi Allah sai ya hana su ya shafe gannan su ba sa ganin gaskiya fa naruddaha ala ala adbariha mujahid yace fi dalalati idan Allah zai batar da su bayan mutum ya zamanto ya san gaskiya misali a ce al'umma annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya san alqur'ani ya san hadisai ya san shari'a Allah amma yake abin da ya ga dama yake fassara Qur'ani abin da ya ga dama to Allah madaukakin sarki zai iya rihe akan zuciyar shi ga gaskiya nan wanda kowa ma zai iya gani yaro karami zai iya ganin ta amma sai Allah ya kare shi ya kange shi ba zai ga wannan gaskiya ba kuma a ƙarshe ina zai fada sai ya fada zuwa ga bata shine ma'ana fa ruddaha ala adbariha wannan zai nuna maka cewa lalle yana da ma'ana mahimmancin gaske a ce mutum idan ya bi gaskiya ko kuma idan ya bi gaskiya ya bi ta ko kuma idan baka bi gaskiya ba to kada ka yi ƙoƙarin kushe ta sai da kai ka ce ba ka yi ko kuma ba ka bi sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wannan shirka da Allah shine mutum ya tarayya a wajen bauta ya hada Allah kuma ya kawo wani abu ya hada sawa ya zamanto daga cikin mutane ko ya zamanto daga cikin annabawan Allah ko mala'iku ko kuma wani dutse ko wani halitta daban duk wani abin da za a ce ibada ne da kama Allah sai kama wani ko kuma kake gama su kake yi tare to wannan shine shirka da Allah shirka da Allah kuma akwai eh, shirka wadda take babba ita ce shirkar da za ta hudda mutum daga addini kamar mutum ya ma Allah eh, bauta kuma ya zo ma wani bauta irin ta kai tsaye irin su sallah su azumi su zakka ko kuma yanka ko kuma tsoro irin tsoron da babu wanda ya kamata a ma sai Allah ko kuma soyayya irin soyayyar da bai dace a ma kowa ba sai Allah subhanahu wataala ko kuma dogaro irin dogaron da bai dace amma kuwa ba sai Allah to duk wanda ya aikata haka akan cewa ya sani wannan shirka ne to lalle ne zai huta daga cikin musulunci sai ya jaddada kalmar shahada zai shigo to akwai shirka karama ita ce riya mutum yayi aiki dan a gani to ita kuma wannan azabar ta hukuma ta shine aikin da kai baka da lada kaga mutane sun taru ka zo kake sallah ko kake karatun alqur'ani ko kake wani abu daban na ibada ne sai kake gyarawa ka yi da kyau don a ce kai wani lalle ya iya to wannan yabon da aka ma shine ladanka ba ka da wani lada wannan shine shirkul asghar to wannan sai nuna maka cewa dole ya zama wajibi abin da yake da muhimmancin gaske mutum ya gyara tauhidi kamo da samun Allah shi kadai duk wani abin da za a ce shirka ne to ya kamata a ce mutum ya bar shi ba don koyi ba illa mutum ya samu cewa Allah zai iya gafarta mashi mutum ne zai sha giya ko ya yi zina ko ya yi caca ko ya ci kudin riba ko ya yi kisa duk wani laifi da ka sani manyan laifi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana su inda mutum zai mutu to babu wanda zai ce wani dan wuta ne kai tsaye a'a Allah idan ya ga dama zai iya gafarta mishi to wanda garanti za a ce dan wuta ne shine mutumin da yake shirka da Allah shine ma'ana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika duk abin da yake nuna zalika shi ne abin da ba shirka ba za ka iya sa shi cikin nan Allah zai iya dago da bawa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani a cikin ceto Allah ya ce wani dan wani kai ne kai kaza kai ne kai kaza kai ne kai kaza ya ce ya Allah ni ne sai Allah ya ce na gafarta maka shiga aljanna to kaga irin waɗannan abin da za su faru na ceto to duk wanda yake shirka da Allah ya san cewa babu shi babu wannan ceto wanda za su faru ceto wanda ya tabbata a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ceto an ba shi ma ceto shike da shafa'atul uzma ceto wanda take mai girma bayan shi akwai siddiqai akwai annabawa akwai kuma wanda suke shahidai akwai hafizan qur'ani alqur'ani karan kanshi yana ceto to duk wanda zai tsammani irin waɗannan ceto to sai wanda yake da tauhidi a same ka baka hada Allah da kowa ba ka mutu to inda a ce kana da wasu laifuka wanda shaidan ya rinjaye ka aikata Allah subhanahu wataala zai yi maka gafara ko kuma ka zama cikin waɗannan wanda Allah zai cece su amma mutumin da zai sa ka yi shirka da Allah kuma ya ce zai cece ka a gobe kiyama irin waɗanda suke bauta ma malamai ko kuma wani shehi ko wani waliyi a ce ya kai matsayin da za a mishi bauta amma idan za ka faɗi maimakon ka ce ya Allah sai ka ce ya wani ka kiraye sunan shi to kaga wannan tsantsan shirka ne wannan zai hudda mutum daga musulunci kuma a gobe kiyama Allah ya kare mu azabar da Allah zai ma irin waɗannan to ba azaba ce wacce take karama shi yasa annabawan da Allah subhanahu wataala ke aikowa farko abin da suke kira shine tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah manzon mu sirra Allah da amfana tabbata gare haka yake to haka sa annabi nuhu tun daga annabi nuhu kowa in yanzu la ilaha illallah sai annabin da aka aiko shi kuma a tsarkake shi a kare shi akan cewa shi ne zai koya addini to wanda shi ne tauhidi ya zama wajibi mu san shi don kare musuluncinmu da kuma addininmu da irin aiki da muke aikatawa liman ya sha'u malaki min ibadihi wa qad warada al-ahadith muta'alliqatu bi hadhihi al-aya malaki akwai hadisai da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayani akan cewa Allah madaukakin sarki yakan yi gafara ga mutanen da suka aikata wani aiki in dai ba shirka da Allah bane akwai ruwaya ta Imam Ahmad daga Abi Zar al-Ghifari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min abdin qala la ilaha illa Allah babu wani bawa wanda zai kalmar shahada la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah summa mata ala zalika illa dakhala janna in dai ya mutu akan haka ya san ma'anarta ya san sharɗanta ya san abin da ke warware ta bai aikata su ba don su warware ta to sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin zai shiga gidan aljanna qultu abu zar sai yake cewa wa in zana wa in sara yace ya ma'aiki ko da yayi zina yayi sata annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai yace wa in zana wa in saraqa ko da yayi zina yayi sata yace wa in zana wa in saraqa wa qala wa in zana wa in saraqa shi abu zar sai mamaki to yaga cewa aikin aikata aikin zina da aikin aikata aikin sata ba karamin laifi bane da ya ce ma annabi ko da ya yi zina ya sata annabi ce ko da ya yi zina ya sata sai tsammanin kamar mazu sallallahu alaihi ko bai ji bane sai sake ne mai kawo ya ce ya ma'aiki ko da ya yi zina ya sata ya ce ko da ya yi zina ya sata a ƙarshe sai annabi annabi sai yake cewa in ragaba an fa abizar sai ce ko da abu zar baya so haka dai Allah zai mishi gafara ya sa shi gidan aljanna in dai baya shirka to wannan hadisan suna karantar da mu ne muhimmancin tauhidi ba suna karantar da mu bane mutum ya je ya rika aikata aiki marasa kyau ya rika tsammanin cewa a gobe kiyama yana daga cikin wanda Allah ya musu gafara ba kowa bane tana ba za ka shiga ciki ba to amma hadisan me suke karantar da mu girman kalmar shahada da kuma girman kadaita ubangiji domin idan mutum ya ce la ilaha kamar ka ce babu abun bauta komai wane ne nan korewa ne sai kuma ka ce illallahu sai Allah shi kadai wannan shi aka idan ya dace a ce mai imani ya kasance malam sai ce wa kana abu zar yuhaddisu bi haza ba'd abu zar bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam sai in yana ba da irin wannan labari sai ce wa in ragama an fa abu zar magana da annabi wanda yace ko da abu zar baya so to shi ma sahabi na manzo abu zar idan ya zo ruwaya hadisin baya cire wannan gaba sai ya ce musu a ƙarshe sai annabi ya ce ko da ma'ana hancin abin zar zai turmuzu a ƙasa to haka Allah zai yi to wannan hadisi ne yake karantar da mu cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha akwai hadisi na Jabir da Abdullah yake cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah mal mujibatani wani namiji ya zo wajen annabi yake tambaya ya manzo menene abubuwa guda biyu wanda suke wajar wanda suke wajabta abubuwa قال سي النبي ce man mata la yushrik billahi shay'an wajabat lahu aljanna wajibi biyu yace ɗaya daga cikin su duk wanda ya mutu bai ba Allah shirka ba to wannan wajibi ne aljanna ta zamanto wajibi a gare shi yace wa man mata yushrik billahi shay'a wajabat lahu an-nar wajibi na biyu shine duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani to wannan mutumin wuta ta zama wajibi to kenan kaga ashe shirka da Allah ba karamin abu bane tauhidin Allah yana da girman gaske kasancewar mutum mai mai tauhidi zai zama to aljanna wajibi girman shirka girman laihinta kasancewar wuta za ta zama to wajibi ga mutum Allah ya kare sai a faɗa Allah subhanahu wataala wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima kamar da Allah subhanahu wataala suratul luqman yake cewa inna shirka la zulmun azim lalle shirka ba karamin zalunci bane kuma a zalimcin ma sai an sa ta cikin manya-manya malik wa sabata fi sahihaini an ibn mas'ud imam bukhari ya riwaya imam muslim abdullah dan mas'ud yake cewa qultu ya rasulullah ayyu dhanbu a'zam abdullah dan mas'ud yake yi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama wai a cikin zunubai wanne ne yafi girma qala sai annabi yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ya ce ka samu Allah kishiya alhali shi ya halice ka halittarka yana da alaƙa da duk rayuwar da kake yi da ruwa da iska da sama da ƙasa da inda kake rayuwa da abincin da kake ci da ruwan da kake sha komi yana da alaƙa da rayuwarka to Allah ya halicce shi dan kai to duk wani ko wanda zaka bauta sama wanda ba Allah ba ba zai iya wa'annan abubuwan da Allah ya maka kenan bauta Allah bauta ce akan cancanta bautar wani Allah bauta ce wanda bata cancanci ba a mata ma'ana mutum ya je kama wani icci shi ya sassaka shi kaga akwai watan basira shi ne daji ya kashe uwa icce ya zo yake daidaitawa ya sassaka imma ya wani mutum ko ya wani mutum mutumi ko ya wani hoton wata dabba kuma sai zo ya rika shafa mata wani turare yana shafa wasu abubuwa yana kawo abinci yana ajewa gobe da sai ya zo ɗauka ya je ya zubda wai a matsayin bauta idan musiba ta same shi nan zai zo yayi roko to kaga wannan akwai batan basira Allah ya kare mu Allah ya shirar da mu to idan ba shirya Allah ba sai kaga mutum yana aikata irin wannan kuma sai ka ganin cewa akan daidai yake kuma abin nan da yake yi yana samun buka- biyan bukata to Allah yana musu istidraji ne malaka yana sansarsara sadrujuhum min haythu la ya'lamun Allah ya ce wa umli lahum inna kaydi matin akwai istidraji sai ka je ka kirayi gumki sai ka je wajen wani boka ya maka tsani sai ka je wajen malam boka ayi wani abubuwa sai ka ga abin yayi to wannan istidraji ne Allah zai tara laifin ka gobe kiyama sai ya kama ka da laifi to saboda haka shirka yana daga cikin manya-manyan zunubai amma a yanzu mutane suka yi sakaki lokacin da wata musiba ta samu mutum maimakin a lokacin da zai koma zuwa ga Allah hay Abdul Muhammad bin Al-Wahhab a cikin kitabut tauhid sai yake cewa abun mamaki ma shirka ta mutanen da ta ma shirka ta mutane yanzu saboda su mutanen da in su- in ka- in suna shirka in suka shiga cikin wahala to fa su shirka suke sun san a lokacin babu wani mai iko sai Allah kamar da alkur'ani ba mu labari fa iza eh, najjahu ila albarri iza hum yushrikun in suna cikin ruwa suka ga igiyar ruwa ga halaka ga mutuwa sai su rika ya Allah ya Allah sai sun ga komai ya zo daidai da nisu sai a rika shirka amma mutanen yanzu su kuma abin mamaki mutum yana nan yana bin Allah a cikin lafiya lau lokacin wai da wata musiba ta same shi maimakin ya ƙara komawa zuwa ga Allah a'a to a lokacin ne zai bar Allah sai ya koma sai ganin cewa Allah nan ba zai iya mishi ba sai je je wajen wani je wajen wani ya ta kashe kuɗi mutumin da zai raba shi da imanin shi kuma ya raba shi da addinin shi ya raba shi da dukiyar shi babu abin da zai amfana maka musamman shi ma nema ne yake yi inda ka je da kobiya bai maka tun daga nan ma ya kamata inda in ba dan Allah ba subhanahu wataala idan ya batar da mutum babu mai shirar da shi irin bautar gunki irin zuwa wajen wani malam boka ko zuwa wajen boka kudin da zai amsa a wajen ka kadai ya isa aya ka ce kai wannan mutumin bai iya yin komi to da saboda ya arzuta kanshi mana zaka same shi a daji a cikin wani yanayi mara kyau ya zo ya sa wata hula irin ta aljannai ya shafa kaza ya shafa kaza shi bai rayu ba rayuwa cikin mutane bai rayu ba rayuwa ta daji me yake so wai wai kai ne zaka zo ka bashi kudi ya nema maka wani abu na samu to ai ya kamata kai nazari da kanka ya sama ma kanshi mana ya sama ma kanshi gidaje masu kyau da motoci da abubuwa na rayuwa sai ya komo ya rayu kamar mutane baya iya yi to saboda haka kenan shirka da Allah ba karamin laifi bane kenan lokacin da mutum ya shiga cikin wata musiba wani bala'in da zaka ga har ya wuce ka to a lokacin ne ya kamata ka koma wajen Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki zai isan maka duk abin da ya dame ka to Allah shine magani sai mutum ya kwarari irin wurare wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa Allah ya yi kusa da bawa cewa Allah zai karbi addu'a ta bawa a lokacin da yake yi sai ka tashi cikin dare dare na ƙarshe ko kuma lokacin da kake cikin sujada wanda sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutum ya yi kusa da ubangiji nan ne za ka yi addu'a sai Allah ya karba addu'ar da kake so a kuma da kowane yare za ka yi malamai suka ce Allah subhanahu wataala zai ji ka kuma zai biya maka bukata Allah ya samu dace alam tara ila alladhina
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم na'am بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا na'am ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا نعم الله سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم nan Allah madaukakin sarki yana magana ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma mai karatu ko kai mai saurare kama a ce baka gaba ko ka ji labarin waɗanda suke tsarkake kawunan yuzakuna an kusa hun sai su rika nuna cewa su su ne mutanen kirki balillahu yuzakki man yasha bari dai Allah ne zai ce wani mutumin kirki wala tuzalamuna fatila Allah subhanahu wataala ya ce ku bayu a gobe kiyama ba za a zalunce ku ba irin aiki da kuka aikata daidai da wani dan abu da yake cikin dan dabino wani dan tsaga da take ciki akwai wani dan abu da mutum zai jawo shi wani hori to Allah subhanahu wataala ba zai zalunci bayu ba daidai da wannan abu unzur kayfa yaftaruna ala allahi kajiba sai Allah ya ce kadiba ka gani mana yadda suke kirkira ma Allah ƙarya kuma su dangana ma Allah su ce Allah ya ce wa kafa bihi ithman mubina Allah ya ce ya isa mana kenan idan ka kalli mutumin da zai ce ni ko kuma ya ce a Allah ya ce alhali Allah bai ce ba to san Allah subhanahu wataala ke cewa wannan kadai ya isa ya zama to zunubi isman kuma zunubin ma mubinan zunubi ne na zahiri duk wanda ya ce Allah ya ce alhali ba Allah ya ce ba kai ka san da ka kalle shi kaga mai babban laifi mutumin da bai ji kuma ya yi ma Allah ƙarya ba sai Allah ta alamtara kuma baka gaba ilal lazina zuwa ga waɗanda utu nasiban aka ba su wani rabo ko kuma wani yanki na ilimi min alkitabi daga littafi kenan ya zamanto yahudawa ko ya zamanto nasarawa yu'minuna bil jibti suna imani da sihiri yana wani fassara na malamai wattaqutu kuma suna imani da abubuwan aljannai da harkokinsu harkoki ne na aljannai wa yaquluna kuma sai su rika cewa lillazina kafaru sai su rika ce ma wanda suka kafurta haulai ahada ai waɗancan ma sun yi shirya sai ga kafuri ta ta can kafuri wanda bai iman da Allah da manzon shi ba amma sai mutum ya bude baki ya ce wane wannan mutumin kirki ko kuma wannan yafi musulmai kirki min allazina amanu sabila sun yi shiryuwar hanya game da musulmai sai Allah ce ulaiikal ladzina la'anahumullah duk wanda suke irin wannan manganu sun ya kasance daga cikin yahudawa ko kuma su kasance daga cikin musulmai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai bude baki ya ce wai kahuri gashi nan bai hude ko ba nasare ya yi musulmi shiriya to Allah ya ce ulaiikal ladzina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah ya tsine musu mana ya hudda musu albarka babu su ba shi ba su ومن يلعن الله دوكو وند الله يا لعنce shi falan tajida lahu nasira ba za ka samu wani mai taimako wanda zai taimaka mishi ba imam hasan basari da imam qatada suka cewa ita wannan ayar ta sabko ne a cikin yahudawa da nasarawa su ne suke cewa nahnu abna illahi wa ahibbahu a wata ayar sai ce mu mu ne iyan Allah mu mu ne mutanen kirki ku musulmai ku je ku yi abin da za ku yi a addinin mu shine addini haka yahudawa suke cewa ko nasarawa to sai Allah ya sabko da wannan ayar a ramtar da lazina yuzakkuna anfusahum ai shi mutumin kirki ba sai ya bude baki ba ya ce ni ni ne na kirki a'a wanda suke tare da shi da wanda suke raye da shi ko kuma Allah subhanahu wataala ne zai wadi wasu sufofi da manzon shi sai na Allah da mata ya tabbata gare shi a ce mai hali kaza mai hali kaza mai hali kaza mai hali kaza wannan shine mutumin kirki amma ba mutumin da zai zo bai ce ni mu ne mutanen kirki mu ne waliyai mu ne shehunai dole a mana da'a dole a mana biyayya idan ana son zaman lafiya wanda ya sa mana zai ga musiba zai ga bala'i to kaga wannan daidai yake da irin na yahudawa sai Allah yake cewa balillahu yuzakki man yasha'u to menene abin gaugawa ai Allah shine zai tsarkake wanda ya ga dama wanda yake so sai ka cewa wani mutumin kirki ne a'a ittifaqan duk wanda za a ce mishi wane sai ce eh gaskiya wane mutumin kirki amma wanda zai faɗi da baki sai Allah subhanahu wata'ala a wata ayar ke cewa su yahudawa magana da suke cewa lan yadkhulu jannata illa man kana hudan aw nasara suka ce sai su rika cewa musulmai ai aljanna ma da kuke gani babu wanda zai shiga sai wanda yake bai hude ne ko ba nasare to Allah subhanahu wata'ala ya karyata su kuma shi ne dalilin sauko da ita wannan aya malaki cewa wakila nazarat fi zammil at-tamadufi wat tazkiya wannan ayar a wata kaulin na biyu malaki cewa ta sauko ne irin mutanen da suke yaba mutane a wani shine wani wani mutumin kirki ne wani kaza ne ko kuma irin mutanen da za su ce su su ne mutanen kirki malai ce wani kaulin wannan ayar ana magana akan cewa ta sauko ne a irin waɗannan mutane akwai hadisi ingantacce wanda imam muslim ya rawaito shi daga miqdad bin aswad sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala rasulullah ay amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahtu fi wujuhil maddahin at-turab annabi yake cewa idan muka ga irin wannan masu yaba mutane wani dan wani wani kaza ne wani mutumin kirki ne annabi ya ce mu dauki kasa mu watsa musu ma'ana kenan abu ne wanda ke mara kyau balillahu yuzakki man yasha'u akwai kuma hadisin gatacce daga abi bakara annabi sallallahu alaihi wasallam sami a rajulan yusini ala rajulin annabi sai ji wani namiji yana cewa wane mutumin kirki ne wane dan wane wane dan wane irin wannan dai yabo da ake yi fa qala sai annabi ya mishi wai hak yace kai canka fa qata unqa sahibika yace ai wannan dan uwana ka kaman ka yanke mishi wuya ma'ana kenan wannan yabo da kake mishi azaba Allah ce kake laulaya mishi sun makala sai na sai annabi ya ce in kana ahadukum majihan sahibahu la mahala in ya zamanto dole sai ka yabi wani mutumin kirki ne kake so ka yabe shi a wani wurin da ke da fa'ida don a koyi da shi irin halaye abubuwan da yake yi ko kuma a ya wani abu wanda ya kamata a yi koyi da shi don a samu jin daɗin rayuwa ta duniya da lahira annabi ya ce in babu ya zama tilas to ga abin da ya kamata ka ce sai ka ce ahsibuhu ina tsammani ina tsammanin wane yadda nake ganin shi rayuwar shi yadda nake alaƙa shi da alƙur'ani yadda nake ga alaƙa shi da masallaci yadda nake ga yadda azumi zakka abubuwa na addini sai ka ce ina tsammanin wane mutumin kirki wannan haka kamata ka ce wala yuzakka ala Allah ahada sai annabi yake cewa ba a tsarkake mutum game da Allah balillahu yuzakki man yasha ma da yace ai المرجع في ذلك إلى الله عز وجل لأنه عالم بحقائق الأمور وقوامدها dan Allah shi yasa abin da yake ɓoye mutane kana rayuwa da su a zahiri amma abin da yake cikin zuciyar mutum babu wanda ya sani sai Allah wani mutum ma daga cikin sabai na manzo sallallahu alaihi wasallama har ma ya je jihadi yana nuna sahabi da shi mutumin kirki ne aka zo aka ce kai wani yayi more wani yayi shahada sallallahu alaihi wasallama ya ce wuta zashi saboda kenan su suna hukuncin zahiri shi ko sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi ashe barawo ne da ana yakin ya saci wasu abubuwa na ganima ya koye ya yi gulul wannan sai zamanto makomar shi wuta to saboda haka zahirin mutum wannan shine namu wane na sallah wane na azumi wane kaza yake wane kaza yake abu ne masu kyau za mu kyautata mushi zato amma ka ce qata'an wa da aljanna ne qata'an wa da wuta ne to wannan Allah ne kada yake banta da wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce wala yuzlamuna fatila ma'ana ba'a zalunta mutane ga irin aikin da suka aikata daidai da wani abu dan karami shi ne malai ce wala yutraku li ahadin min al ajri ba a bar ma kowa ladan shi ma yuwazinu miqdar al fatil wannan abin da yake cikin dabino dan dabino dan tsaga shi akwai dan dan abu karami a ciki to wannan nauyin shi Allah ba zai zalunci mutum ba daidai da nauyin shi haka Abdullahi dan Abbas yace da mujahid da wasu daga cikin malamai na salaf unzur kayfa yaftaruna ala Allah al-kadhiba kenan kaga wannan Allah ya ce kadiba ka gani magana ta alqur'ani kadiba ka gani yanda suke kirkira ƙarya suna dangana mu Allah wani irin ƙarya ne suke yi mala da fi tazkiyatihim anfusihim wa da'awahum annahum abna lillahi wa ahibba su yahuda da nasara sai su ce mu mu da iyan Allah mu kuma mu da Allah yake so ai ku musulmai wahala ne kuke mu mu da yan aljanna to shine Allah ya ce ka diba kaga yanda suke kirkiran ƙarya kuma suke dangana ma Allah subhanahu wataala da suke cewa la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara to Allah subhanahu wa ta'ala ya tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun sai in suna son wani abu addu'a ko kuma suna so Allah subhanahu wa ta'ala ya karbo su ayyukan su wa sai su samu yara kanana nasu sai su ce ai wannan yaran ba su laifi mu mu ne muke zunubi amma wannan yaran ba su zunubi sai su sa su gaba su musu addu'a da addu'a su ta karbo to shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kowa da aikin shi wala taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a ya tilka ummatun qad khalat duk mutum babu wanda zai samu ladan baban shi baban ka yayi sallah yayi azumi yayi zakka ka ce zaka shiga kasar ruhun sha'a sai dai kai ma ka gina taka to haka shi ma baba ba zai dogara dan shi ba ko matar shi ko wani dan uwan shi to inda ana dogaro da wani to da Aisha radiyallahu ta'ala anha ko kuma Fatima ya ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama sai su dogara da shugaban halitta su ce su dan gidan shi ne saboda haka gobe kiyama suna da garantin shiga aljanna to amma addinin Allah ba haka bane hadisin da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Fatima yashi yake cewa ki tambaye ni komi in ba ki kudi in miki kyauta in miki abu kaza yace wa inni la uguni anki min Allah shay'a ki san cewa gobe kiyama banda an hwana miki komi ma'ana ke da aikin ki na kirki shine zai kai ki gidan aljanna to irin wannan masu cewa mu mu aljanna za mu shiga wani ma har ya ƙetare iyaka mutane kamar yawa haka a taro zai cewa ni zan kai ku aljanna akwai wanda zai ce idan ka bi ɗariƙar shi ko kana so ma ko ba ka so a gobe kiyama shi zai ci kwala kai kai ka gida aljanna ko kuma a'a in yi zaman to ɗariƙar shi kake yi kaga wanda ya gan shi marraha marraha ni kaga wanda ya gan shi kaga wanda ya gan shi mutane da yawa in dai fuskar su idanuwan sun haɗu kai ma ka zo kai tozali da shi kuka haɗa ido to gobe kiyama kai dan aljanna ne ko me kake aikatawa to kaga wanda ka ji wannan ka ka san akwai tatsuniya a ciki yanda sahabbai suka nemi aljanna Allah suka yi jihadi aka yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah har kawo suke tsagewa amma haka kawai kai wani wai zai dauke kai saka magana ta jahili a da da ake lokacin da ba ilimi sai a ce wani shehu zai zo da riga mai aljihu dubu saba'in zai daga tsatsaga mutane yana kai su gina aljanna yana dawowa to kaga a yanzu lokacin da ilimi yayi yawa ya faɗaɗa ilimi da harshe iri iri mutum da turanci da hausa da ingilishi zai fassara aya ya gama ma'anar ta malamin shi ma bai gani ba malam ya ce zan kai ka aljanna shi kuma ya ga irin waɗannan ayoyi a fassare ko da turanci ko da turancin ingilishi ko da hausa ya ce to ai malam ga aya ga abinda Allah ya ce to kaga irin wannan maganganu yanzu ba a yi sun rage saboda mutane Allah subhanahu wataala ya hore musu hanyoyi na neman ilimi da karatu to wannan ayar sai take karantar da mu cewa bai dace mutum ya ce ni saboda haka aikin da zaka yi shine zai zama to maka garkuwa a wajen Allah subhanahu wataala amma ba kai ba a ranar kiyama Allah ya ba mu labari cewa babu wani dangane wanda ke aiki kuma babu wani kuɗi balle mutum ya ce ya bada fansa ko kuma mutum ya bada duniya ma gaba ɗaya wanda duk ba su aiki a gobe kiyama aikin ka ne zai fitar da sai Allah ta alamta da lalazi na utu nasiban min alkitabi wannan ana magana ga wanda aka ba su ilimi malamin addini ne ya san alqur'ani ya san hadisi ya san maganar malamai game da addinin Allah ga gaskiyar addini to amma kuma me yake imani da shi yu'minuna bil jubti suna imani da sihiri dole abin da yake akwai sihiri a ciki za a yi aiki da aljannai shine wa tagut wanda abu biyu suka yi imani da su sai mutum ya shiga yanayi na sihiri ko kuma Allah ya kiyaye haya zaman kuma sihirin da zai da wata aya ta alqur'ani ko kuma da wasu bangarori na ayoyi na alqur'ani zai gangama ko kuma da karanta shi alkur'ani za a yi sihiri da shi to kaga wannan ba karamin hallaka bane Allah subhanahu wataala ya mana bayanin banu Isra'ila haka suka yi suka hallaka to haka al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka sa alkur'ani da kuma hadisai abinda ake so da kai ka yi aiki da abinda suke wani wannan shine manuwa amma ba wai a kashe wani ko a raya wani ba ko a yi abu kaza ko a yi abu kaza irin abubuwan da aka yi na jahiliya yake cewa amma jibtu ita kalmar jibtu yu'minuna bil jibti akwai ruwa ta ibn ishaq daga umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa al jibtu as-sihr kenan wannan fassara ce ta khalifa na annabi sallallahu alaihi wasallam nabi umar dan khattab al jibtu bi ma'ana as-sihr kenan yin sihiri wa tabut kuma yace ash-shaytan bala to haka da ruya an ibn abbas wa mujahid wa sa'id ibn jubair wa ghayruhum kenan da yawa daga cikin malamai hatta wanda ke turjuman Qur'an Abdullah dan Abbas kenan shi ma haka ya fassara ajjubtu sai mu ce sihiri wa taqutu sai mu ce ash-shaytan sai Allah yake cewa wa yaquluna lil ladzina amanu gaba na biyu wani laifi da suke aikata wanda bai dace ba sai su ce ma waɗanda suka kahurta lillazina kafaru haulai ahada min allazina amanu sabila ai wannan sun yi zamantowa akan daidai game da masu imani malati yufaddiluna al-kuffara ala al-muslimina bi jahlihim mutane ne wanda suke fifita kafirai akan musulmai da jahilci wa qillati dinihim da kuma karancin fahimtar su ko kuma irin yadda addini ya musu tasiri wa kufrihim bi kitabillahi da kuma yadda suka kafirce ma littafin Allah allazi bi aidihim wanda yake a hannunsu to kaga irin wannan hali ya gangaro har ya shigo zuwa ga al'umma ta musulmai wanda wani zai ce kirista ya yi musulmi ko kuma a zai dibi wani kasur gumin bai hude wanda ya suna a duniya wanda ma ya cutar da musulunci ya yi abubuwa iri-iri zai ce ai wannan ya yi musulmi misali a ce gashi ga musulmi ya ce ya yi shi ko kuma a ya ce wannan hanyar ta yi hanya ta musulmai irin abubuwa da ake na yanzu na na shafa musulunci kashin kaji da ta'addanci a wani kashe-kashe tare-tare na bom da sauransu sai a ce addini ne sai wani daga ganin gara yahudanci ko nasaranci ana zaman lafiya sun yi musulmai to wannan duka jahilci ne idan mutum ya nisa da addinin Allah duk wanda ya san addini duk wanda yake karanta da sai da manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ji an ce ta'addanci kuma aka ce musulunci ya san ba dai sun yi hannun riga ba musulunci bane duk wanda yake wadi ma yana wadi wa jahilan musulmai ne ba musulmai masu ilimi to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya ce duk wanda zai fifita wanda yake kahuri ne akan musulmi to wannan sune wanda Allah ya la'ance su Allah ya kare mu malam ya kufrihim bi kitabillahi allazi bi aydihim su yahudawa ga taura sai suka kafirce mata ga injila suka kafirce mata akwai ruwa ta ibn abi hatim daga ikrima yake cewa ja'a huyay bin akhtab wa ka'b bin ashraf ila ahli makkah wanda suna daga cikin manya manyan yahudawa huyay bin akhtab da ka'b bin ashraf sai suke ce ma fa qalu lahum yahudawa suka ce musu eh musulman eh ka mushrikan makka sai suka ce ma wa'annan yahudawa antum ahalul kitabi wa ahalul ilm suka ce ku ne kuke da littafi kuna da taura kuna da injila kuma kuke da ilimi fa akhbiruna anna wa an muhammad yace ku ba mu labari wai da mu da abin da muke kai da kuma wannan muhammad da abdullahi wane ne yake akan gaskiya wace ce hanyar shi take da kyau fa qalu sai suka ce antum khairun wa ahda sabila su wannan yahudawa sai suka ce a'a ai ko mushrikai kun yi waɗannan musulmai zamantowa hanya ta gaskiya fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan ayar alam tara allazina utu nasiban min alkitab ku da kun sani kuma a littafin ku akwai shi a rubuce ku yahudawa nasarawa kiran takaka za ku faɗi haka ku ce mushrikai sun yi musulmai kusa da hanya ta shari'a to kaga kenan wannan akwai sarraya ciki sai Allah subhanahu wataala ya cewa eh alam tara allazina utu nasiban min alkitab yu'minu bi jibtu dawud wa yaqulu allazina amanu هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا انظر kenan sai Allah subhanahu wataala ya cewa kadiba ka gani kenan irin abinda Allah subhanahu wataala ya bada wanda yake shine abin da yake muhimmanci shine ku yi aiki da abin da yake ciki a kawo a taura mana a bude akwai sufofin manzo sallallahu alaihi wasallam da garin da za a aiko shi da alqur'ani da zai zo sai kuma a ce musu ita ma injila ku dauko ta mana a bude a karanta to ba sa son haka sai su rika canzawa sai su waɗima mutanensu abin da suke so saboda sun ji mutanensu wannan addini ba gaskiya bane wannan manzo da Allah ya aiko ba shi bane akwai wani to kaga wannan sai ke nuna maka cewa lalle idan Allah subhanahu wataala bai nuhaci mutum da shiriya ba to babu wanda Allah zai shiryar da shi to haka a matsayin mu na masu imani duk abin da muka karanta duk abin da muka gani to mu yi kokarin aikatawa gwargwadon iyawa kada mutum ya ga wannan abin addini ne amma kuma ya rika yin abin da ya ga dama ya kamata mutum ya zamanto alkur'ani shine jagoran shi da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya rage
أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا Na'am, Allah subhanahu wataala yake cewa am lahum nasibun minal mulki to wannan kaman eh, istifhamu ne inkari malamai suke cewa tambaya ce amma kuma ba tambaya ba ce kaman a ce ba su da am lahum nasibun minal kitabi ko suna da wani ilimi na littafi to kaman Allah ya ce ba su da ai bi ma'ana laysa lahum nasibun minal mulki kenan ba su da wani abu na mulki ba su da iko shine ma'ana amlahum nasibun min al-mulki fa idan to in ya zamanto suna da wani mulki Allah ya ce shine ma'ana fa idan la yu'tuna an-nasa illa naqira ba sa ba mutane komi sai wani abu dan kadan to nakir shine shi ma wannan misali ne akan dan dabino idan ka dauki dan dabino akwai wani dan dugo a bayan shi in ka juya bayan to wannan shine naqira ma'ana kenan daidai da wannan dan dugon wanda yake bayan dabino ba za su ba mutane ba inda za a ce su suka mallaki duniya a ce yau da yahudawa da nasarawa su suke da izinin yin ruwa su suke da izinin huto da tsirrai su suke da izinin ba mutane lahiya ko kuma waɗannan warkar da rashin lahiya abubuwa iri-iri kala-kala na mulki da za a ce Allah subhanahu wataala a hannunsu yake kaga da musulmai ba za su samu komi ba wanda Allah ne yake badawa suke so su rike a talautar da kasashe na musulmai a sa musu rashin lafiya a sa musu yaƙe-yaƙe a sa musu jahilci a sa musu nesa da addini a kawo musu abubuwa al'adu wanda sun sa al'adunsu da al'adun addininsu kuma a ce dole sai sun yi idan ba ku yi ba za mu hana ku ɗan taimakon da muke badawa musamman irin kasashe na afirka sai a ce to mun yarda tun da mu talakawa ne ku yarda da abu kaza ku yarda da abu kaza za mu taimaka muku ɓangaren ilimi za mu taimaka muku bangaren tattalin arziki za mu taimaka muku bangaren tsaro maganganu iri-iri kala-kala to a wannan ayar Allah subhanahu wataala ke cewa ba su da wani mulki akan irin waɗannan abubuwa iskar da muke shaƙa duk duniya babu wani wanda yake da mulki akan iskar dan uwan shi yake sha hatta ɗa to ba na baban shi bane hatta baba ba na ɗan shi bane wanda yake shugaban ƙasa ƙasashen talakawan shi ba nashi bane suke sha hikima Allah subhanahu wataala da fadalan shi da tausayin shi sai sanya kowa da nashi baka ma san ba kana shakar ita wannan iskar amma ka je ka diba ga irin mutumin da ya samu matsala eh na lunwashi idan aka same oxygen a wuni ko a sati da nawa zai sha kuma da guda nawa ake saidawa irin butai na gas ka tara kamar da biyar kato sai mutum ya rika lunwashi amma kaga mu Allah subhanahu wataala ya hore mana ba mu san muna yi ba to wannan mulkin Allah ne kuma Allah da ya ga dama sai yi ruwa a inda ya ga dama a lokacin da yake so mutanen da ya zaba wani ma a yi ruwan ya ki hudo da tsirran wani kuma wurin ba a yi ruwan ba ma Allah zai yi yanayin da za a hudo da tsirrai Allah ya ci da bayan shi ya cayar da su to Allah subhanahu wataala a wannan ayar karantar da musulmai tun wancan lokacin ba ma yanzu ba cewa wanda yake bai hude ne ko ba nasare ne ko kuma wani zai zo ya maka barazana game da rayuwa to bai da mulkin komai shine amlahum nasibun minal mulki tsunguye ba basu ba ko da daidai da nakir dan dugo da yake bayan dabino to Allah subhanahu wataala ke cewa irin abin da yake da dan adam ko kuma irin keta da hasara take da yahudawa game da musulmai to da Allah zai ba su mulkin duniya da abin da yake cikin ta ba za su ba musulmai ba daidai da dugo da yake bayan dabino shine ma'ana fa'izan la yutuna nasa ba za su ba mutane ba komi illa naqira am yaqsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli Allah ke cewa ko kuma suna ma mutane bakin ciki da hasara da keta da abin da Allah ya ba su Allah ne ya zabi mus al'umma musulmi ya ba su manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya zabe su ya ba su alqur'ani littafi na karshe littafin da yi kowanne to wannan fadala ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadl azim kuma Allah baya shawara kuma kai kanka wanda za a ma fadalar ba za a ma shawara ba a'a zaɓe ne Allah yake yi to Allah ke ce ma Yahudawa da Nasarawa kuna bakin ciki ne da irin fadalar da Allah ya ba musulmai sai Allah ya ce faqad ataina ala ibrahim alkitaba to ai iyalin gidan annabi ibrahim alaihissalam yahudawa ne su ma akwai kyautar da allah ya ba su da yawa kenan dan allah ya ba larabawa an huto da annabi a cikinsu al'ummar musulmai to ku ko dan me za ku yi hasada wal hikmata kuma an ba su annabta wa atainahum mulkan azima allah subhanahu wataala ya ce bari ma mun ba su mulki mulki ma mai girma to kenan dan me za ku yi hasada kuma allah ya ba ku irin rabon ku su ma waɗannan Allah ya ba su irin nasu rabo wa minhum man amara bihi daga cikin yahudawa akwai wanda suka yi imani da shi alqur'ani ko kuma a'a tafsiri ta biyu wanda suka yi imani da shi manzo sallallahu alaihi wasallam shine bihi wa minhum man sadda an kuma akwai wanda ba su imani da shi ba kuma bayan ba su imani da shi ba kangewa suke yi kan ma wani ya imani tunda mu ba mu yi imani ba to kai ma ba za ka yi imani ba tunda mu mun kafirta to ya kamata ku ma ku zama to kafirai kenan shine abinda yahudawa suke so musulmai Allah subhanahu wataala mu labari a suratul baqara mun karanta ayoyi da yawa akan haka wa kafa bi jahannama sa'ira Allah subhanahu wataala ke cewa ya isa idan aka sa mutum gidan jahannama kuma musamman wutan ma ta sa'ira to lalle tabbas wannan ya isa babban azaba da Allah subhanahu wataala ke ma mutanen da za su rike lamarin ubangiji albarkar da Allah subhanahu wataala ya yi dan bayan shi ko kuma mutumin da zai hasada abinda Allah subhanahu wataala ya ba wani daga cikin bayan shi musamman kuma waɗanda za su ma musulmai hasada akan abin da Allah ya ba su Allah subhanahu wataala da yake cewa kullau antum tamlikuna khaza'in rahmati rabbi idan la amsaktum khashyatal infaq wa kana insanu qatura inda za a ce ku kuke rike da irin abubuwa na ubangiji rahamar shi da ya sauko a nan duniya ya yi bayan shi ya sauƙaƙe musu hanya ta rayuwa allah ya ce inda ku kuke rike da wannan izan la'amsaktum ai da kun rike kayan da sai ga cewa a ce kawai ƙasa kaza bana ɗinkin duniya ko wargaza duniya ta ce ka a mata ruwa ka a hutu mata da tsirrai a sa hannu a sa mata takunkumi to allah ya ce wannan duka ba mulkin ku bane ku rike da komi Allah shi ya dan adam kuma ya san halin shi musamman irin waɗanda suke yahudawa irin hasara suke ma musulmai to Allah ya ce da ku ku rike rama ubangiji la amsaktum khashyatal infaq wai dan tsoron talauci wa kana insanu fatura ai mutun daman sai Allah ya ce mutun ne marwaci kadi ba ga yadda mai kudi zai tara kudi yanda mutun zai lailayi dukiya wanda ta wuce rayuwar shi ta wuce rayuwar ɗiyan shi da jikokin shi shi dai tarawa to sai ga cewa in yi bada kaɗan shi yake talaucewa zai in yi ɗan sadaka ko ya taimaka ma wani wanda ke kusa da shi yana ganin talaucewa zai to wannan hali ne ɗan adam to Allah subhanahu wataala a wata aya yake mana bayani cewa inda insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazua wa idza masahu khairu manu'a sai Allah yake cewa illal musallin kenan su masu imani wanda suke sallah suke bin Allah subhanahu wataala da kuma manzon shi to zaka samu cewa irin wannan halin babu su yanzu a duniya inda zaka samu waɗanda suke taimaka wa mutane suke taimaka wa insaniya rayuwa ta mutum to zaka samu cewa musulmai suna ciki amma yahudawa sai dai tarawa amma wanda suke kiristanci ko wanda ba su da addini tunda shi ba wani lada zai samu ba Allah ne ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum shi mai imani ya san cewa Allah ya ce ka ciyar da abin da aka arzuta ka da shi to shi kuma wanda bai da imani gani yake in ya baka meye me zai samu sai ya ba karen shi ko ya ba wani wata kungiya daban in ya zo mutuwa ma gado ma ba zai bari ba wannan kusa nashi ya ci gado irin da turai suke ko ya ba karen shi ko ya ba musa ko ya ba wani abu dukiya mai yawa ba zai ba dan adam ba wanda zai rayu a matsayin shi da dan adam to Allah subhanahu wataala a ayoyi da yawa yayi magana da abin da ya shafi rowa sai togaciya ga waɗanda suke masu sallah in dai mutum yana sallah mai kyau ta ilimi to za ka same cewa lalle baya daga cikin waɗannan to Allah subhanahu wataala ya zargi yahudawa ya ce am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allahu min fadli kenan suna yin hasara da abin da Allah ya ba mutane da fadalarsu hasara ta farko shine annabtan manzo sallallahu alaihi wasallam tunda da suna cewa Allah zai aiko su a cikin su annabin da zai zo na ƙarshe ma bai hude ne to ana jira sai Allah ya kosa a cikin larabawa sai suka ce a'a ba za su yi imani da shi ba tunda ba bai hude ba ne shine Allah subhanahu wataala ke cewa am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما sai Allah ya ce ai ya kamata ku imani da shi tunda can annabawan da suka wuce ta yi ba cikin larabawa bane yanzu ne aka samu a cikin larabawa kenan ta kaka hasara za ta kama ku Allah ya samu dace sallallahu alaihi wasallam daga nan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mu cikin ladan wanda yake na kuskure ne Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi